أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تأتون يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يجب على مجلسات على مؤمن المجلسين لا الصبر والشرك وكرم رمضان سبحانه صلى الله عليه وسلم وله مسلم شهر وسلميات شكاك المبي شهر أساس المدنية كما يجب التدين فلا يكون دامنا آية تبعيد في معنى الشيء كنت مكرمة مجيئة أمام مكرمة تعليم مال السعدية المكرمة ثم آية تبعيد في معنى المكرمة كنت أتدى سورة آل الشباب الله سبحانه وتعالى ذكر تكلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ان كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من حسن البروج. ذكرت أبي دبالي أن أنبتا وجنبه تتبلغ الكتاب سنة ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب. وذلك إذا وجد الذين للكافر من قبلكم كفارهم ومن الذين أشركوا يقولون أن سلك الشرك وقول الصدق فصدق يكون مشركين مطلوب وكرم والملا هما أعراف للكافر يتعلم التركية يقول الذي للكافر أنا باب تكون تقول بالنصارى أما سلك وكرم وكرم وكرم كان يكون سارا وكرم النصر وقيل ذاك من البعيد والا يتذاك من اذى كثيرا من ذروه كعيش يتم جنسي لبالي لبالي دينه رسولا من يوم فقد الله ذاك من الوحيد المساعد يسيرين قرآن فيكم ذاك من سوكا أشأني ذاك الخشيو وفي دينه ذاك سجاء دينه سنة الثلاثة إذا بدأ دينه وأسأل في أول ستين ولي أن يكون ba abin da suka bada su ji irin musulunci ba ka same su a tsakanin su na arewa suna da tsakanin suna da fada ba ka shi su da junan su a addini ɗaya amma idan fada ya zo a yaki addinin musulunci a kulla mabici da gare da shi a rubuta ƙarya a yada gaba da shi duka za su haɗa kawai haka da kuma mabiya addinai daban-daban da musulmi duk ba haka suna haɗa kawai wajen ganin cewa an cutar da addinin musulunci an fada masa suna an yi rubuce-rubuce wanda za su kawar da mutane daga fahimtar hadisin da wata shafi haka da za su soke littafin shi ne alƙur'ani wa rasuluhu za su soke kuma manzon sallallahu alaihi wasallam sai mutum da ta shi hankali a yi karatu nasa a yada sai shi ne mai yawo da sulke jini da takobi ya daura rawani da gemu duk an yi yin wannan ko da wannan rayuwa a wani lokaci a bayan wata magana a wannan bigiyar ko a daga sun fi ko a wani sun zarusa lokacin da wani wajen guguwa ta taso muke bata abin da malamai suke faɗi da gagara duk wanda ya sanya wani yadda ya ɗauka ko kuma aikin da ya ɗora wa kansa yankacin kansa shi ne cuta da ilimin musulunci ko da bakin ko da alƙalaminsa ko da dukiyarsa da sarrafa mutane ya kawar da tunaninsu daga musulunci to hakika a duniya dai kullum a cikin bashi ne ne na zai yi da yin wasu abubuwa wani lokaci nan da can za su fara ta maka rai an cuci musulmi an cuci musulmi an kwace musu filaye an kwace musu gonaki an kashe musu dabbobi an kashe adadi mai yawa da cikin nan da can an yi waɗannan abubuwa amma a ce gaba ɗaya duk al'umma ta kuma ƙarƙashin babu masu addini wannan mun ga magana kuma da mun fara sassana da kuma Allah da zai rabu sannan kuma duk mutumin da ya maida hanyar cin kasuwar sa yi su su ki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fadin mugar magana kansa to abin da Allah kuma ya faɗa dangane da waɗanda suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan abin da cikin mutanen farko a zamaninsa da Allah mafi cikin da shari aka da hore wurga lalle mai nuna na maka shi ne ke yankaccen baya wato Allah na karfe masa tarihinsa to ko ba zai ko ba zuwa sai ka ga duk wanda ya sa irin wannan abin a gabansa ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna na ya nuna na masa ayyuka a yi waye sai kaga abin da ya ta tsere da dauri lokaci ne ya kwanaki da ne yana wucewa an zama da wani sai ga Allah ya ana ci gaba da ya kawo hatta a tsakanin waɗanda masu ne yanzu ina wata ce waɗanda ba su ne da ake kai ke bari ma da ko su kin kawai ina da da bai kuma na tsoron ne ka kuma yawa Allah ne ya ba ta mutane saboda ne سقط من ذات الله صلى الله عليه وسلم ألا قال غير الله شيء الكون الدين المميز له لا تكون كلمة مكلمة بغي إلى أحد لا تشيء ذا برضو أقول لديك عشان نصر عليك إن أي حكم لألا يتحق إن لم يحكم زوج الله إما يحكم الله كسيئة يمر ونحكم لا أقول بودي لديك بالكتاب الزوجي المتعلقة هو عند أنفسها كان يقول الجنود بالكذب ألا يكون لكم الزوى لئلا يكون ولا ثلاثة إنا كفينا من مستهدفين واحد إنا كفينا منهكنا المستهدفين مصيرك للدين هذا اسمه مبادرة من هذا عن كريم نعم عبادة وكذا عن كريم وجزاء من أن تكون ولا ثلاثة amma wani mutum na domin aiki da zamu duba ta ɓangaren girman yawa da shi da wani rubutu da zai warware wata abin da wadannan mutane suke rubutawa to duk wata hayaniya da tashin hankali da zanga-zanga da zaɓe da shi ba zai ba to Allah ya zama ya ce inna ka bayyana al-musta'ad kuma ba duk wanda Allah ya ce ya ce to hakika babu nan ga ta gani inna ka bayyana mun isar ba duk buran za ta taru da yanki manzan Allah su wasu gaba Allah ya maka Allah ya ce shi za ku ba ya kai wannan gaya ba za ka mu dauki yana suke da wannan aya a ƙarshen abin da Allah mun ke gaya Bismillah mun sa ne ya ce wa to fi ikhwani bi ibadi mu'minin bilal iddatu fawati wannan labarin Allah mun ne ba mu sai mutum ya tuba da wannan ya ba cewa abin zai faru tabbas
kuma ya sanya shi a sigar ba a yi masa wani lokaci ne ka yi daidai sau ne zai faru ba a'a da sifa musu da loka za a kai a kowane zamani za a samu waɗanda suke ƙin addinin musulunci babu lokacin da za a ce an ƙare wani ba kiyama ta tashi za ka faɗi kaza za ka faɗi kaza to duk lokacin da abin ya taso me za ku ɗauka na darasi shi ne wannan umarni da ya nema to akwai fa'idoji na babu wannan labarin shi ne na sa'adi zai a mutane da wasu fa'idoji da suka shafi me yasa Allah ya bamu wannan labarin cewa za a yi wato kunta ta mana za a rika suka mu za a rika sake addini za a rika izini da mu kuma mu mutum mai haƙuri wacce hikima ta cikin haka gashi yace min har da cikin wannan hikimomi da saboda su Allah ya wannan yace an yi hikimar ta kuma ta'ala tabtabi dalika na farko ba da labarin wannan abu ne da Allah ya shi ne wannan abu yana daga cikin hikimar Allah ma'ana hikimar Allah tana hukunta a rika yin haka ba a bar mutane haka yadda za a kalmace su iri ne su da a rika yin wannan jarabawa a rika ɗan wannan murba ta da hankali lokaci lokaci a cikin zuwa waɗannan lada za su samu a cikin zuwa wanda ake musu yau an taɓa waɗannan gobe an taɓa waɗannan haƙurin da za a yi da kuma bala'in da za a shiga duk jarabawa sai akwai hikima a ɗan don me ya gabata a baya ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في الحزب الأول سوى لم يضمن وليه المسلمين وليه بعد المسكين ما وليه أن جربت أن تدع أفعال إلى لا أفعال متى لا أفعال يقول لا أفعال جاب لا أفعال موسى فهذا لا كذا لا كذا لا كذا يجيبه يقع فيه وليه هو الذي يثبت زي الفتح يبقى في أرض بقى بعيد يدا لنا توحيد يدا جربه أن هو حلال هو حكمة ألا يسعى قومه لقالوا لم نشريه أما كان ليتميز المؤمن الصادق من غير سوء المؤمن من نفسها نفسه يبين يا بسبب تدوم الرسول نفرق فيه ومنها تركتم فاعلهم فرضا لفاعلهم ليس ألا قول إلا قال سوى ذلك بل أنه تعالى سنين ألا سنين يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده به من الخير ليقل درجاته ويكفر من سيئاته ويزداد بذلك إيمانه ويتم به إيقانه الله سبحانه وتعالى رب العالمين kasancewar ya karkara wannan abin da ya faru a kan mummune saboda abin da ya fi sunan alheri ya same shi manzon da sun ba wa rasu da mai ba da labarin cewa babu wani abu da zai sami mummune sai ba ta Allah ya karkare masa zunubi duk wani abu da ba ko da ba ka kawo maka dan ka ba lafiya hankalin ke tashi to sai Allah ya karkare maka sun ji bai kai Allah ya karkare maka kada ya zama farce ka yanke jini ya fito Allah zai kasa yi wani sarki dan karami da dan abin tsintiya Allah zai kasa yi wani kuma kristin da ba wannan fara ce ko ba ba to wannan abu da Allah ya ce ya jarrabe yau ka samu bala'i kaza yau ka samu bala'i kaza irin wannan nono nono gobe ya zo wani ya zo jibi ya zo bayan shekaru wani ya zo to duk akwai amfani da yake saboda abinda Allah ya ke so mu samu na alheri ولما يمكن درجات بسبب الا توقف كذلك المؤمنين ويكفر من سيئات مؤمنين بعد ذلك ان يكون سيد الايمان يكفر تسعه المسلمين وعلامة أبان كان يكفر من سمع ذلك فقد كان قد إن وكان في هذا كان توقف ذلك ولو كان في هذا توقف ذلك وسيد الكريم ذو ويزداد بذلك imanin kuma saboda imanin ke faru da wannan ويتم بإيمان يقين بسكر الشيء لأن لا أكيد يقال الفقر هو يأخذ الإمام أشهد ما أولا أولا زاد من المسكين yayin da ake suka mutum musulunci da cewa masu addinin musulunci musulunci na zaɓi da makamantansa sun musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin sai ta haifar da waɗanda ba musulmi ba a cikin waɗannan mutanen sai su yi ta neman su san bai musulunci sakamakon neman su san bai musulunci ce da suna ta musulunta ɗan ruwa rubutun da aka yi don kawar da mutane daga karɓar addini sai ya yi aka yi aikin da aka sai sai da mutane kuma suna ta san musulunci suna ta karɓa kafin kawar da al'umma ya kuma su yake faruwa duk mutumin da ya san tabbabi ya cewa bai da balalinci ya tarbabi ya komi ya dami ya tada hankalin musulmi wannan abin da ya sanya wasu kuma ko ta ɓangaren tausayi ko ta ɓangaren ganin cewa musulmi ga irin halin da suke da shi wannan na kawai ya sa ya sa wasu musulmi kwanar da kuma ta guda ko ba wa Allah ya ji wasu a nan musu ba ne sa yake jami'a su a matsayin da malami a addinin kirista malami ne sosai mai wa'azi mana me ya ja hankalin yace wallahi shi abin babban abin da ya ja hankalin ya ji cewa wasu wasu shi ne gaske shi ne yake wallahi babu rana da za ta fito ta ka ila ka sai kullum kullum da ake yi a cikin musulmi kullum da a yake ni da yake cikin wasu yi da mu ake zama a cikin ka kaza a cikin ka kaza a cikin sai sai sai yau su kun in ka wasu cikin su ko ki na kai wasu ko wasu sama ne ake ba ko wasu kwarka ba ko ba ka cikin ko ba ma ba ba da abin kan ma da za ka dama kwata kwata ba su ma san da yake ismi ya kuma da ismi ya kuma kullu ila bayan ila da na cikin yana da kasar waje da na mene duk abin da za a yi amfani da harkokin talauci a shiga gomuka a kan ba da kaya a kan ba da kaya kawai mutane su girma a cikin kusa duka yake sai ko na kusa an sha wahala an sha wahala mutane sun kuka yake shi wani abu da ya ya kuma kuma su da hakurin da mutum su kuma kuma da kula sai musu suna da hakuri yin aiki musu abubuwa daga ranar sai da sun sun haka Allah ta tara ba ku ne yake sun wannan abu ne san ya ba ni mamaki ba haka ne yake to gaskiya ko wannan da in alama ta cewa wannan mutum ne shi sa ba wannan kuma san su makirci da aka kunya da sanin ba da kuma da ke yi aikin ne ba sanar da su ba ba da su san ba wannan abu ko kuma sanar in su san ba su zama zaki ba ko dan akwai ko dan rashin kare ko dan rashin kare Allah ce da ko Allah abubuwan da abin da daga Allah ya ce kai sakamako wallahi ba wa kamar ba da suke wata ko kana da wata dabara a je an ba guda mun wani lokaci ne da nan su zuwa da ba musulmi ba mun wani lokaci kara kaza ko an yi da zai kula da sa saboda an yi mu'azzin na wani da wani ba ka jin daɗin da su wani in ka zama mutum yana jin daɗin ya sa ko ya sa masa ko ya sa kaza ya ko wani ko wani gidaje ya ko wani kasuwa a kashin mutane a karkashe kuma an yi wani babban faɗa ne amma da yin domin faɗa ne ba za ka yi yana jin daɗin cewa a kashe wani ba jihadi da ake yi dama a fadan fama ake yi ba kawai da suna kwanta a gidansa a gurin a gona a sabon a kashe kashe wani ma shi kawai asalin dama da abubuwa ba dan aiki kan ba a dan ashirin yadda mutane ne su bar abin da suke da tutar da addinin su dawo su dan addinin musulunci ba zai iya ɗaukar wannan tarbiyyar na a cutuwa a cutuwa mu zauna mai tumisin ana tafiya da masallatai ne da za a cuci kirista ko a cuci bai ko ko a cuci waɗanda ba musulmi ba ko da iri a ce a yi cuta haka kawai cuta ba ya cuci ne shi ka za ka zo ya kawo ko ya kawo ba amma tun an mutu an ba ku umarnin kula da in kun yi hakuri haka yi da ke kuma da wajen masu akwai karɓi Qur'ani da ciki sai kuma a abin da zai dace da maslaha da addinin musulunci za mu zo dai zai ƙara mana bayani a wannan in suka samu wannan da suka yi yace fa inna hu idza akhbarahu bidalik in Allah ya ba su labarin wannan wa waqa'a kama akhbara kuma sai abin ya ko kamar yadda ba da labari yanzu ɗan mutum sun rubuta ba yaushe aka faɗa wannan bayani bal sigaggin magana a sababin buzu akwai wani daban da wata kan da su da malamai suka ambata na saboda saukar da wannan aya abin da liman bukari ya wato da gane da ka'ab ilimin ashara irin shugaban da yake magana da sun salama da hijabi da zambo da yake masa da waƙe wani sun salama ya yi umarni a je a yi masa wani abu aka saukar da wannan ayar cewa ayi hakuri shi ne ya hakuri sai daga baya kuma ya ci gaba to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kira Sa'ad bin Mu'adh yace a tura waɗanda za su je su kashe kuma da bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafa ba kai ya raka su su Muhammad bin Maslama wanda suka je su kashe ka a cikin shi wasu wanda suka ce saboda wannan wasu kuma suka faɗi kisa da muka ambata ta bin Has wanda sai da kuka yi shiga a wurin ibada da gudawa ya ce abin da yake dangane da Allah ta fara da za a yi wannan azumi don haka akwai ruwayoyi da ba su ka alƙwata da mai rubutu shiga wani gefen bai amma babban abin su mu ɗan waɗannan da su daga cikin abin da ba Allah ya san wanda wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da ɗari kuma har zuwa yau abin da bai taɓa zama kariya ba da duk wannan za a da wani wannan da ma kowa da ba da su ka iri ne da za su yi iri da rubuce rubuce iri a dukiya a jaraba a jikin mutum a jarabe shi ya'yan amana da shi kan wani a yanka da yanka ramu da zai da ya kai a kowane gari a kowane gidaje duk waɗannan abubuwan sannan kuma za ku ji suka ilimi daga ɗanin lisani da kuma musulmi dan ana ba mu ta kuma da zuwa akwai wani da kuma ɗanin lisani wanda ba ya wa kai ka ɗaura a cikin da kuma irin abubuwan da ake gaya wa mafiya wasu addinan abubuwan da ba da su dangane da addinin musulunci wallahi ka ɗaura ba za a wani musulunci ƙara kwana ɗaya ba yadda suke kullum kuma wasu ƙara wato tsarin ƙiyayya a zuciya dangane da su duba yin wanda ke a Myanmar kasar da da ake kira da Burma mutane su zo saboda kawai musulmi ba kuma musulmi da su ke zama abu ba kuma wani abu ba wasu ma kalila su daya amma saboda musulmi su an kore su da kasar an kuka su kula da bayan su da wanda kai waɗannan sun karbe su waɗannan ba a karbe su ba an biyo su gida an ana kira ana kaɗe gaba duk wani abu ba ku da mun yi wanda yin ba ku da ba a yi yin wanda ne sun yi da tsakanin musulmi wanda ba su kuma kai ka ɗauka yaƙi ne na an ƙare duniya su kai wanda aka kira wani ne sai Allah ya samu abu mai mai na ina musulmi ba ba su da hakuri da ina da kira ba kuwa hakurin musulmi da wani fakta ne ne ƙarfi wajen sa mizanin kamar ke ka da su ikwai mutum ya dai daidai ce zai kama su sama lafiya Allah ka zaka kara mana hukun kuma da sai kuma in an yi hukun sai ka ga musulunci yana ci gaba a yadda aka mun zaki kuma haka ne Allah ka ke kara da ka ba mu ka so mu tashi an saukar da wannan zaka tuntuni amma aikin sa bai wuce ba har yau ana ganin kafirin da wanda shi kaɗai ya ce mana gaskiyar alƙur'ani inda wani abu ne da kuma daga Allah ba da sai waɗanda ba da su ba su ci da waɗanda na mai daga alƙur'ani ko kuma su ci da hannunsu su zama mutanen kirki don su ce ƙur'ani ya zama ƙarya kuma ba da mutum da kuma wani kuma shi ko ya ce ƙur'ani an ya faɗi abin da babu shi zai iya zuwa ya aika gona to amma tun da ana ya faɗi wani abu ɗaya siffa na alƙiyama ko za su yi ko haka zai yi ba za a samu lokacin da za su daina Allah ta mutu domin sai su bari na mu idan aka fara wani lafiya in Allah ya bada labari ya ba wa mu'mini na labari wa waqa kama ba abin ya kuma kamar yadda Allah ya bada labari qalu sai ku musulmi da masu ce هذا ما وعدنا الله ورسوله ونسينا به ألا يمنع الكون من قال ألا ما يمنع الكون وصدق الله ورسوله ألا يمنع من الإنس وما زاده إلا من إيمانا وتسليما وأن الأمر الذي فعلوه نبلات ليالي لا تلمس كشف كشف ليس الزمان فأخذ به قال رسول الله إيمان بالله وتسليم لشريعته وقضائه سبحان الإيمان بالله سبحان دين ولا شريك ألا يكون قوت ألا يتنافس كل رسول الله sun suna da zai kan musulmi kwanan da suka kare su ne domin yake rubutawa cewa musulmi in ne har suna da za su ci gaba da wannan tunanin da cewa duk abin da ya same su sai Allah ne domin ne har abin da za su ci gaba saboda su ma'aunin na ci gaba ke ne ci gaba wannan duniya a kusa daga tare musu kowa ya samu aiki aiki da za a bar da ma'ajiya ne a duniya sai suka ta cewa in na musulmi kullum tunanin in na musulmi ba su Allah in na musulmi ta yi hanyar yi ba su Allah in mai yi ba su Allah su ma su suke kama waɗanda ba su ba da zai yi yana da yau da yau yau saboda kuma na ke ba a yi dogaro a kan amma kuma ba a gani ba a ce mutum mu zauna da lalaci kanan karatu kan mu yi ba ko ba ta yi aiki ne mai wanda ka ake musulunci ma ke karanta Allah amma wannan ba zai ana in wani abu ya sa zai gobe da ake ce Allah amma ko cewa Allah ya kawo ne ba hujja ba ce da za ta ana kuma mutaci to ya da Allah ne kokarin ne ma da mutanar su ne ayyuka ne kaza ne kaza ne kaza a duniya ce daga cikin sabon da Allah ya koyo an mutum in ka zama su ne ma ya da irin wannan to bai kunci musulunci ba amma shi ya ɗauka da wannan rubutu har da kuma musulunci ke tunani kuma wanda za a tashi a iman da wanda sai a ce haka Allah duk abin da za a yi maganin sa to a tashi abin da za a yi maganin sa kuma a me a yi wa ko ne yi maganin sa shine Allah subhanahu wa ta'ala ai ta Allah amma wanda baya hana a yi ikirari da cewa duk abin da ya same mu daga Allah wanda kuma musulmi ba zai da wannan to sai su wannan ha daga cikin waɗannan fa'idoji da za mu samu da ba da wannan labarin me za ka ba da labarin ka ko jarabawa ko musu ba akwai ka annahu akhbaru bilal Allah ya ba labarin ka yatawaffaru al-qusuq ala al-ila saboda zukatan su su shirya abu su kinta abu cewa zai idan aka bar maka baka san abu zai yi ba an mutuntar da kai an bi maka da haka ya ba ka ne in kuwa ka san abu zai zo to kullum za ka zama a cikin shirin duka ba zai maka muni irin yadda ba kun zo maka ba ka kalla ne haka ya faru mun kullum ya ba da misali in kana zaune sai wani inda wani bayan ka kama mama ba tare da ka sani za ka kulkita ko an kalli da zai kara tashi kuma malin zai buga ɗan amma da zai buga da ban ya ce ɗan jin za su bare ka ɗan nuna kuma ɗauka za ka ɗan wani adadin da shi ke da ka buga za ka iya duniya haka ko ba ku to irin wannan wani sai Allah ke mana da ya bada wannan labarin fara inda ita ce kuma in ku zama cikin shi ne babu lokacin da waɗanda ba musulmi ba za su kyale ku ba ku tsangwama ba a cikin mutunci ba zaki ba zaki addini ko ba zaki Qur'an ba zaki manzon Allah ba zaki dan duk ba za su ba sai sun amma in sun yi wanda yake mataki za ku ba ku ga shi za a biya akwai amfani na da labarin kuma amfani saboda Allah kana zuciya hankalinka ba zai sautu har kamar da halin da ke haka wanka Allah haka wanka addini a kullum da cikin shi ne kake cewa bala'i ne ke zuwa a kowane lokaci in ya zuwa wani bala'i da aka bi saka wa qala nufusuhum ala wuqi dalik wa sabru alayhi idha waqa sannan kuma sai hakuri idan ya kunya yace ya annahu qad ista'addu lil ru'i domin ba su sun riga sun shirya ista'addu lil ru'i sun riga sun shirya ko ba fa yakunu alayhi amru dan haka dauki da abin da ya kawo su da hada da abin da ya faru ta hanyar sa sai da ya yi tsoki ba zai zama mai tsanani ba saboda an riga an tsanina وتخف عليهم من الامور نوعين لبناتهم لديه حقوق بقيتك لديه شو سبعه بشرى سيد وخفيه يدعو الى سوء شوقي ويدعو يكون الى الصبر والتقوى سيد وسقوما زوابا او كل جبين وقوت ولهذا قال شيخ العزيز وان تصبروا وتتقوا ان كفروا حقوقي كون كفروا لما يتمنى akwai kamar da malam suyuki cikin littafin su zai kuka na ingan alkuka yana wata wani abu na kulun alkuka da malamai suke magana a kai abin da ya shafi fikikun ƙarshen ayoyi malamai abin da ke faɗi Allah kuma ta ce faɗa a Qur'ani a ƙarshen ayoyi da alaƙar da yake da shi da cikin ayat ina da wata wannan amma na zo da aka yi a bayan da wata magana da wata da shafi asbar wasifa ko sura ya Allah da sifofi yadda Allah ya yi kare ayoyin Qur'ani ko a hukunce hukunce ko a labarai sai a kare da wasu al'asma ko wasu sifa na Allah dan ya nuna mana alaƙar da take tsakanin wannan sunan da aka ambata da darasin da aka ambata cikin ayat duba wannan ba an yi akan ka duk abubuwan da muka ji a ayoyi ƙarshen ayoyi shi kan da akwai ƙarin fikiru bayan abin da ya shafi Allah ta wasu ba da gaske waɗannan abubuwan su yi iya wasu abubuwan da yawa na irin wannan fa'idar haka ba da jiniya daga da abin da ya shafi a nan mutum ne ya sa aka ambaci wa in tasbiru wa tattaku ma'aikin ne da cewa da farko saboda ita takawa abin da takawa ta ne wani shi ne in ki faru tsawon wacce na gudawa wani shi ne ko aikata abin da Allah ya umarni da shi wanda Allah ya umarni da shi da nisantar abin da Allah ya ada wanda Allah ya zama wani shi ne takawa a saboda kuma mafi girman da cikin abin da ake yi da samu har kusa da samu guda da wani kuri ba da ta faɗi haƙuri nau'i nau'i nau'i haƙuri a kan ɗa'ar Allah da haƙuri a kan zamu da wahalar kuma kuma da ta zamu ne ko sau da kishin wanda za ka yi haƙuri da jure kai haƙuri a kan sallah kullum da kusa sau biyar kai haƙuri a kan iyamun jiri kai haƙuri a kan abubuwa sadaka cire kuɗi daga ɗalibinka ka ba wa wani sadaka kai haƙuri shi wata ciwo da ta ɗan yana son kuɗin da ba ya son fitar to sai ka haƙuri duk ciwo yana da tsanin da haƙuri a kan nisantar sabon Allah sabon Allah yana da wani ɗan daɗi ba ya fi wani ɗan daɗi ne ko sabon bankin Hausa ɗan inda na aka yi ɗan ƙanƙanin ɗan biya wani lokaci nadama da tashin hankalin da kuma an gama mutum lokacin da yake yi zai ji daɗi to kai haƙuri da wannan jin daɗin da kare shi shi ne haƙuri haƙuri na uku shi ne haƙuri da zai same ka akan bala'in abin da Allah ya kaddara shi ne asabu alal bala'i to mafi yawan haƙuri shi ne wannan shi ne yawan a rayuwar mutum na jarrabawa sai haƙuri shi ne mai alaƙa da wannan aya shi yasa aka hada shi da nan cewa in kuka fi umarnin Allah cikin abin da yake abi kuka fi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake abi kuka fi a umarnin Allah hanyar da yake kuka bar abin da yake kar ayi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kar ayi kuka hakuri da shi kun ga haka ne takawa kuma kuka yi hakuri bisa wannan bala'i to wannan abin kun yi babban aiki da Allah kun yi ne kawai zai ba ku sakamakon shi da wata ne ne wannan in da ka bin almi ruwa wannan lalle da cikin masu wannan abubuwa su bukata kalmin kudi saboda girman abin da kuka aikata mutum a cuce shi a ce ya hakuri akwai wahala ko ba wahala yanzu tun lokacin da za ka ga ana malami musamman yana nasiha bayan an ɗin cuta an ƙona musu gidaje an yi musu sata an yi kashe-kashe sai malami ya zo da nasiha ce jama'a aika abin yi aika a cikin kamar ba kwanne ne ba kuma ta yi zai da ɗin gama a cikin gama sai da su da kowace abin yi to da ni a gama da kashe haka ne saboda ne zuciya ba ta san a gurin a lokacin a tushe musamman a tushe na yawon ruru in mutum ya zama cutar da ake shi aka zalunta ba shi ne ya zalunci ba yana jin daɗi na abuwi to shi ka munasabar wannan gefen a kawo shi a ƙarshen aya shi ne an yi mana magana a kan za ku ji zafi za ku ji sifa a gidan ku za ku ji kwace dukiya za ku ji kwace mata za a kona unguwa za a kona kasuwa za a koyi ka daga aiki za a cutar da kai za a hana ka nutsuwa labaran ban za a yada a kanka kayi daidai ba kai daidai ba aiki cewa kayi ba daidai ba duk inda wannan abu to shi yasa ya zama cewa hakurin akwai bukatar a za ku umarni Allah daga cikin alamar takawarka shi ne ka ɗauki hakurin da ya zama shi ma abin umarni ne فتتمثل بأمر الله فتمثل فتمثل أمر الله بالتصبير sai zama cewa shi kan hukumarnin kai hakuri shi ma akwai da kawai a cikin ka hukumarnin Allah na kai hakuri akan cutar da aka yi maka shi ma kai ne kai akwai shi ne wannan da ya ka dole ne ayi hakuri sai an yi hakuri hakuri ba ya da rauni hakuri ba ya nuna wato laki hakuri ba ya nuna tsoron kare akwai ƙarfi ne duk wani ba za a cuce shi ne ya iya dane ba zuciyarsa da karfa wanda ba shi da wannan rafi yake ya ce ihu ya ce kuka ya kai ƙara ya fita nan ya kasa mace amma mutumin da yake mai haƙuri yana iya haɗe ya bala'i ya ke nan kwame shi ya zama cewa ba a gaisu ba a fuskarsa duk wannan shi ne da shi kai sai ka samu cikakken lada daga abin da Allah mutum ya rabe ka a da shi. مسكرة سيسي أي إن تصبروا على ما لكم في أموالكم وأنفسكم إن كنت تقولي أكان أبن ليس عليكم أدوكيوكم أكان كمالكم كوكو أشين كوكو أدم كوكو كوكو من الابتلاء يجربوا ابتلاء إلكي والابتلاء يجربوا وعلى أذية الظالم كما كوكو تقولي kuka ji tsoron Allah a kan addiyyar zalimi cutar wata zalimai za su yi muku wa tattaku ma a biya da kasam kuma ku ji tsoron Allah a wannan kokarin da kuka yi shi kanka a gurin ku ji tsoron Allah a cikin ya za ka an ce kai hakuri to shi ma a gurin ka ji tsoron Allah kai me na me ne ki wannan gashi bi an salmu bihi wal Allah yanzu da cewa kai yin haƙoƙin da don Allah so kake ka samu lada a wajen Allah kar kai haƙoƙin saboda an tsantin ka kar kai haƙoƙin saboda rai kar kai haƙoƙin saboda an ko wasu jagororin ku sun ce a yi kai a zuciyar ka ba ka so ka yi don Allah ko ba ka so ka juyar da shi ya zama don Allah kai haƙoƙin to sai ka samu ladan wata ƙarfa ilai da kuma niyyar kusanci zuwa ga Allah ta hanyar haƙoƙin cewa ya Allah wannan hakuri da yin a zuciya ta na yi domin ka da samu yardarka da samu kusanci zuwa gare ka dai ku walam a tatta'addamu fi sabrikum kuma a hakurin da kuka yi ba ku ta'adda ba ma'ana ba ku yi ta'addanci wajen ramuwan abu da aka yi ba kun zuce iya kan abin da aka yi ba dukkan ku ma Allah walam تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر وكوش إلى أن أبوك أكثر كويبا أقول ما نشيك الصبر كويش لديه بقول بكوش إلى أن أقول ما لا أقول كوش إلى أن أقول mutum ya nuna kan gudu ko zai mai masa bai damu ba bai damu mataki ba dole ko ya wuce iya ka akwai akwai ba a karfe ne amma ya to wasu malaman kuma suka ce ba ku wuce iyaka wajen ramukan abin da za ku yi in ba ku yi kula Allah in an yi muku wani yayin da za ku rama in ka kama a rama ɗauki ta ce masana to wannan mataki da za ku ɗauka shi makan ku ta ajiya ce kuma a rama zancen zuwa ne zuwa ne ko da mushrikai da alai ma'ana kafirai kafirai ne amma su ke sun sun rubuta kan kurara ku wuce iya sannan kuma a hakurin da za ku shi kan hakurin kan ku wuce iya ta a hakurin ku yi hakurin da ya zama cewa daidai ku je tare wanda zai tsaye da mutunci zai nuna ba kama a kan kwanciyar ku yana ba zai nuna kuna wani abuja wani shi mana da muhimmanci yau sai ce a wannan wata addabu fi sabrikum al-hadd ash-shar'i min as-sabr fi mawdi'in la yajidu lakum bihi ihtimal abdiyar da min annati kunyi wa abdiyar da zai kallu da dan sai ana to a ɗan wani hanyar da zama cewa kar a yi abu da ya wuce iyaka a a ɗan wani hanyar sosai a nuna darasi cewa kada a sake wani bal sai shi kai abin da za a yi wazifar da kofi wazifar da kofi ce ma'ana aiki da za ku shi a yi su kawo nuna a yi Allah kula ma abin da abokan da ba su kai in ka kama wannan din za a yi to kada a wuce iyaka wajen yin hakuri a ranar da ya yi abubuwa سيبعين ذلك من عزم الأمور بل يولد مسكين على هو مسكين مكاتبة علم من الأمور أي من الأمور التي يوزن عليها يا الأمور التي العلم من الأكبر ويناقض بها العلم هو أي مسكين للأمر ذات بقى صورة من وسيلة فاعتمد العلم الذي يسكن الذي يقوم وهذا الشيطان إن كنا كنت مثلا البين الاسكين وكل ونقض بها يجب سنة البين أخرها ونجم وكل نسبه ولا يوقف لها ما هو هذا أداة التشريف إلا أن الأعلام سن وسكن كله والجبن العالي الوصية الرابعة والرقية كما قال تعالى قل ألا تنكيسي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا هو فضل ba ba su samu wannan sai waɗanda suke da hakuri ba ba su samu wannan sai masu wato rabu babba da ka mai samu rabu babba shi ne zai zama cikin ƙarar sabai don su mutane masu hakuri masu kuma bin dokokin Allah da tsoron Allah cikin abin da Allah na kuɗi ya jarrabe da shi na bala'o'i Allah ta kula da roƙo ya mana maganin bala'o'i iri Allah ya kanu Allah ya mutu da yamuwa ta قال الله تبارك وتعالى وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون ألا قال فلا يحمل الزنا نحن يعود إلى مشكلنا أوتي ولم آية من تفكرنا لأن الذين يعلموا أخوه وبئس شيء القول من ألا يقولها معناه وجود عبادة كما يقول وأن ألا يشكين وجود شيء صفته المدين صفته المدين واجب أبدا حرام أبوي واجب أبدا حرام عليه أقول في أن أبين وجهه إن كنت إذا في حيوان ما لم يزم ما لم يزم إنكاره يزم إنكار الله من غير وجهه لين abin da Allah ya aiko manzanni da shi ya zama cikin ɗaliban manzanni masu gane da yakin annabawa تمثل يكره رجل الآية إنه كل من كأقول يوم يكره رجل الإنسان يوم سبحانه وتعالى يفرقه وبرقه يفهم شيء يقوم شيء يكره كذا يقوم شيء ألا القول يكره إن جاء قول من لا يبالغ المني يوم ya ba da umarni ga waɗanda aka bai wa littafi na littafi ana ta gini mene ne wani dusu la tubayyinun na linnas da lamun al'amri da nuna tauki
duk sun shiga ciki lalle wallahi da kuma rantsuwa khamar ne bi ma'ana al-ilm ko kuma ka duba asalin lamun amur ka san cewa umarni ne in ya zo da ɗaukar sigar khamar ko umarni ne in ka ɗauki cewa ya ba asalin da ginin na umarni to haka ne za ka ba da ya ba sigar umarni ta fita da wannan Allah ya ba da umarni لتبيننه دين لتبين دين علم علم لألا لا يقول الإنسان دون يسمى القرآن يقرأ الجيش يكره الجيش يدانش يدانش أقوال وألا لا رسوات دين دين كبيرة ولا تكتمون كذا تقول علم الإنسان gaskiya tana da wata Qur'ani ka rubuta shi ka gode ka kai ha to Allah zan ya kai wannan sunni da alƙawari me ya faru daga waɗanda suka zo daga baya wasu daga cikin su Allah ya ba labarin wasu da suka rubuta wannan sunni Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin wannan sunni falan ba duk ko wa abu ne sai suka kunna ido da wannan umarni da wannan alƙawari da suka ɗauka kamar a cikin yanzu jirgin ya ce sun je sun ɗauka kowa ba shi takarda ya sa hannu Allah ya sa an kuma yanka musu takarda an yi kuma shi ne su a wajen ma'aikata sun ɗauka takarda da alƙawari kawai da suka yake da takarda suka wace da su wasu gano da yi zama da tsari suka sai ɗauki hukunci kaɗan suka watsi da wannan alƙawari ba sa hukumomi da ake alheri ba sa ba da labarin da Allah ya ba da labarin sa ba sa tsoratarwa da Allah ya tsoratar da mutane ba sa ga mutane hukuncin da Allah ya sa faɗa in abu haram ne suna tsoron su shi haram saboda ne saboda abin da za su samu na daɗin duniya sai suka yi waƙi da suka sayi a madadin wannan alƙawarin sai suka sayi ɗan tunani da ɗan je masu fasara zuwa domin zamanin da ya masa raka ma'ana dan wani hukunci dan wani farashi kalila dan kalkal in ka wasu ta ce dalalan da mutum zai sa kuma ya hakuri akan da'awa akan ilmantarwa akan faɗin gaskiya in ya hakuri akan haka lalan da zai samu shi ne kabiran ne shi kuma wannan abin da ya karɓa na gaggawa a duniya zamanin da ya wani ilimi التي تبئس من يشترون تلك لأبنا سكي فيا تلك لأبنا سكي فيا سنك الأخوين كأن أبونا الله أما يوكي بلد ملانا أنت أرشد إلى ملوك أن يكذا أن كذا بك سبنا كسر لأبنا ألا مطلقي يعرفون الجميل شيء suka yarda su karba ko ba ta faɗin gaskiya saboda wannan su karba bakin ya ce da sun lace a shekai da faɗin gaskiya ba ne an mutu na ba su ala cikin da wannan abin da suka ana san ala ya kai wannan shi abin da za mu ga na Allah in lokaci ya isa ba na da zai isa har mu kare abin da mana zai mun kawo nan ko zai musa da yawa su wannan aya za mu kai har mu ga kan amma ba mu yi mu fara kare abin da ya zama يسأل المنفق هو العهد الفقير المؤكد من علم الربا في العهد الأول الفقير من دون سنقوم المؤكد والمؤكد الفقير ولا أكباش يكون ما من كلفه كما أن يسأل كثير من ذا شيء za a ba ku umarninsa wanda a ce ba za ba a yadda ka tura wakili ba sai ka bude kanka a yi rabu ne ina da girman ku da muhimmanci ku ji da mutum duk wanda ya yi Allah ya kuma da alƙawarin da gare shi lalle ya kuma gaskiya lalle ya kuma da abin da shi gaskiya lalle kuma ya a kada ya abin da ke cikin wannan mutane ismu hada nikah أقره الله تعالى ولا يقول ألا يكفيه على كل من أعطاه الله الكتب فكلهم تعالى بعد التتبع يجب على منكم إعلام على تدبير حد المضاف دولة دولة ألا يبقى إيه من الإنسان كله يقولون قال الإنسان وأرجع أنا أنا ما أرضى من الذين قبلي لكن مقول ولا من أدب الإنسان بل أنما أنا بعد التبين أرضى من الذين قبلي ثم يمر للتبين أن الله يتبين حسن الإيمان يسوق ما أقصد قال كان الأمر في يومنا هكذا قال عملنا يحتمين ولا ألا يبقى إيه من الإنسان wanda ba su kuma da wani a ce duk ilimi na littafi shi ne sama da wani abin kansa amma ba ku wani falsafa ta hankali da mutum zai samu ta rubuta abin da Allah ya fara da asalin ilimi in aka yi ta ilimi ba da ilimin abin da Allah ya fara da wani ba ya yi wani ilimin da ba shi ko bai halatta amma wannan da kuma iman ilimin da aka aljanna da shi ne zama kawai ba wani ilimin da yake da ilimin iman duk abin da ka karanta a duniya duk shekaru da za ka da duniya in ba ka san ilimin addini ba da wannan ilimin da kai a duniya zai ba amfani na addini kuma a yayin da zai ba amfani in yanzu ya kika ba ka san ilimin addini ba sakamakon jahilcin ka aikata abin da Allah ta samu ko auna an yi sun zama da kuma amfani za ka kada ka rubutu duk ilimin da yake shi ba ana ba dai ko ilimin da yana amma kuma lalle ka kuma ka san ilimin addinin musulunci wanda shi za ka za ka ilimin al-kutub al-ilm mujawwal al-mazkur fi al-kutub al-munazzala huwa asl al-kutub تكين من التسكين تتبدى أكبر هو تكين اللي هو يأتي بشيء أسل الدين هو الأساس إيه هو الأساس وعلمه العلم ألا إيه من التشكيل هو ده يقول هذا العلم من إيه بيوت بيوت ينكسر ويوحى ألا العلم أبقى في ألا الأساس لكن إذا أدري الكلم الكلم هذا كذا لا يدرك فيه وسنة وسنة تبين إيه ممكن ترى لا ترى لا ترى لا ترى لا يدرك هو سنة سنة لا ترى لا ولا لا تدري أما أنا بالنسبة حتى هو كان حكيم من بيوان وعلمه العلم ألا يعرف رب زدني علم إن ألا يأخذ مسلم الجنة يوم أن سبحانه وتعالى ألا كان سليم فإنه أكلمه هو رب سليم يبين سبحانه وتعالى كان سليم فبين واجب تأكل ألا تبعه سليم شيء أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله يبين له سليم أبن سكي بكاتا لك أبن ألا يبين domin zai san da kuma kuma ko wani da zai kuma tsara da an yi bayyana yana me ma ya karatu da ilai ba ma yi yi ko akwai kuma na farko da kuma saboda wani ya faɗa ma'ana wajibi ne malami ya bayyana wa mutane abin da suke bukata بعدين يخطبها شيء يكون مقابل شيء يكون والمكان يسمى ذكرته بيكون يوجد الأمير أو يوجد أحد أسأل أئمة المسؤولين أن تسمى به ولا شيء يسمى كله فلما كنت لا يكون فرع الولاء تصور أبوه لأن أبوه لا يسكي بالمقابل أبوه يسكي بالدين cewa ya shaɗu su suke bukata akwai bambanci tsakanin da ba bukatar abu da sanarwa la'alla su suna kawai da gaba suna kawai da su wa'azi da kisoji su ji daɗi a ta dare suna kawai da su wa'azi a kuɗi ya kuka wasu su ta kan ba amma ma ta kokari ya gaya wa mutane abin da su ne suke kokari abin da zai hada su da Allah abin da zai yassare musu shiga aljanna wajen ya nuna musu wannan ba yanzu wannan din in shi ba bukatar ta zama ba za ta yi a'a in dai abin bukatar ta to shi ma koyi shi wannan za ta yi shi kan nan wannan yana nuna mana cewa malamai yana da kyau da suna da fahimtar menene abin da mutane suka bukata annabi sallallahu alaihi wasallam farko abin da za a kira mutane zuwa gare shi ne tauhidi haka yi yawa mu'ad ko sun ne tura shi zuwa yau awwal ma da kuma ne fayyadu awwal ma da kuma ne ne shahadatu an la ilaha illa allah kuma farko abin da za a kira zuwa gare shi ne shahadatu an la ilaha illa ba musulmi ne in mutane musulmi to abin da zai gyara musu itikadin la ilaha illa allah da aiki a kanta shi ne abin da ake gaba da tauhidin nan توحيد الذي توحيد سنقوم كيف لا تبقى عنه فكره لذكر القادة التي تنقل عنه هذا قرر أبن يسمو أنا أبن يسمي لا يوجد سيدة سيدة أبن يسمي فهيوكا حال يسمي إن لم تكن abubuwa suke wuya duka ba abin da ya hana wato ilimin da mutane in bukatar haka ta tashi musamman sai ce ولا يكتمهم ذلك كده يقول المسلم ويبخل عليه به يمسه نفسه خصوصا اذا سالوا والصبر عند الناس ان شئت هذا واعطاك امثل والولد بينك اما تفاعل كيف فالاجتهاد اذا جاء قد سجل فاتك علم قد تسوق ولد او يسجل فاتك ان المهم يتفاعل كيف يزيدك وحسنك وحسنك وحسنك sai fa idan yana cikin ilimin da ya ruhu ne kitmanuhu fi waqtihi wala yusa wala zan asuru rasul ka asuru baba ko min alladhina yaquluna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab lokacin kan da lokacin kana da yanzu da da irin halin da ya kalanta a kowane sai ku duba wannan magana da kuke sha za a yi duba abubuwan da to la Allah za a yi bukatar da kafin mu kuma kana da wani tunani ba yi ma dole da tsaya aw wa amalu zalika ko kuma idan ba ma shi ba shi ba wala abu ya ku wanda zai sababa ko ya rubuta da ne da ya mutu to ba ba ko ne in da mutane da su bukatar mu da to ne da ya mutu da mutane a cikin karatun bin malam sa'adiyya a fata sai da kan inda ce fa'ina kulla man yi da kuɗi ne duk da alim da cikin da ala alim da kuɗi duk da yake sai ya ne ba ba ba ba da sai a kan wuri Allah ko ta'ala ya ba mu ikon kan kawai da alƙawari da isar da shi da mutane da zargi akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci malami da kuma malamin gwamnati Allah ta fara ya sani mana Allah ta fara ba mu ilimi ilimi mai amfani Allah ya yi da damar ilimi ko ya fahimta da daidai da karkata Allah ya biya kowa ba ta sanar da ni don kuwa Allah ba ka shi da baka tura ba wani musamman da kuma halin da suke ciki mu je da mantawa da Allah cikin abin da zuwa wani da labarai a da abin ke faru a wasu wurare ba sai abin ya tsoro ba a abin sosiya ba a wasu cikin abin a wasu wurare نيمة عظيمة عظيمة عظيمة كلام في ذلك الوقت كان الأولين كشكشي يقولون كمين إلى وتتسمى إلى أبينا وللجوسة وكل إلى أن الحقوة من الحقوة يسن يسن كذلك الأمرين يقولون ويقولون أسيرة شيء يالك سبحانه فنقول له بيوم وجاء لنا kuma ya fice yanzu da shi da iyali suna kafa suna tafiya wani kawai da wani guda a halin da zai yi da ku za a kuma ba ne ne ba da ku ce ba da ba da Allah Allah ko ta yi ba da ku ko da ba lawa Allah ya ruba mu asiri da ya ci ko da ta ko da ni ne ne ba ba kuma da ku ta kai ba wa shi Allah ya fara da sirri da ke da wannan kasasa ko masa ke kamar da Allah ya yi sun da ba su Allah ba da zuciya da ko duk abin da ake yi wajen ma da yi da wannan kamar sallallahu alaihi wasallam ko ba ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك